بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد إن شاء الله تعالى زامو قوانا قصيدة تائية أبي إسحاق الألبيري تا أبو إسحاق الألبيري kamar yadda muka ce za mu ɗauki baiti mu ɗan kakkasa shi insha Allah cikin kwana biyar nan mu kare shi Abu Ishaq al-Albiri babban malamin addini ne babban malamin da shahar da fiqhu da zuhudu Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud al-Albiri ko al-Ilbiri al-Albiri ko al-Albiri duka ya rasu shekara ta 460 kenan cikin alƙarni na biyar shekara ta 460 za mu karanta baiti 20 wanda za mu fara ganin sharin su yau insha Allah ta'ala qala rahimahullahu ta'ala tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manun du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت wannan manzuma wannan waƙen ta ta'iya ana cewa ta'iya saboda kafiyar waƙen ƙarshen harfi ne ƙarshe duka duka wani harfi ne ta'un shine ta'iyya kenan inda ba'un ne ba'iyya in alifun ne alfiya shine ta'iyya in nunun ce nuniya kamar da shahara to wannan kasidar ta kasance cikin ƙananan matanoni ko waƙoƙi manzumai waɗanda magabata suke har da cewa tun farko farkon karatunsu saboda mi ta kunshi bayani na tarbiyya da ladabi da kwadaitarwa akan neman ilimi da kuma tana ta kunshi maganganu na kalamai da za su sa mutum ya gane hakikanin duniya kenan wacce wannan waken ya tona ma duniya asiri ciki mutum na gane hakikanin ta sai ya sake ta sai ya barta shi yasa kamar yadda ya zo a hadisi ko asar cewa manzo Allah sallallahu alaihi cewa akwai hikima a cikin mi a cikin waƙe to waƙi akwai hikima irin waƙe wanda yake mai kyau mai kalmomi masu kyau irin wannan inda fi shi'ri la hikma akwai hikima ciki saboda kalaman da ke ciki ƙwararru kuma masu na haƙiƙa wayanda hikimar an tatso su ne daga mi alqur'ani da sunna ba irin zance yasashen magana da waƙe na banza ba wanda Allah ya zarga cewa wa shu'ara yattabi'umul ghawun ba irin shi bane wannan ina irin waƙe ne mai mi mai tarbiyya mai ladabi mai ladubban alqur'ani da maganganu irin na wahayi da irin su ne shine wanda waƙin da ya halatta kuma ba matsala bace ba eh kenan shine zamu gani insha Allah ta'ala mu kuma fahimci kadan daga cikin ma'anoni mala yace rahimahullah tafuttu fuadaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta tafuttu kamar tana kakkaryawa tana ciccirawa tana lalatawa me ke lalatawa al'ayyamu al'ayyamu shi ke lalata fu'adaka zuciyarka ko tunaninka eh al'ayyamu kwanakai suna lalata zuciyarka ko tunaninka fattan lalatawa sana alfattu alkasru eh fattata kassara ya kakkarya gugunce shine fattata to kwanaki suna kakkarya suna lalata maka zuciyarka yana so ya maka ishara tun farko dan mu kowa san da cewa kwanaki suna bata jiki ko ba su bata jiki eh yanda kake haka haka kake da kana dan yaro in kai shekara 50 ya kai ka jikin mutum na lalacewa ko gabbai su yi rauni ido su rage gani ji ya rage hata ta yi ta tamuke mutum ma haye duko duk mai mishi bai mishi wannan aiki wannan ɓannar ta mice ta kwanaki ce ko to ba wai jiki kadai kwanaki ke bacewa ba ke batawa ba har da mi eh shi ne ke gaya maka har zuciya ba mutum na ya tsuwa ya zama kawai ɗan yaro ba eh ka mishi magana ce ina an bai ji ba eh eh yana jin ka abu bai gane ba ko ko shi na abu irin na 'yan yara ko tsuwa bai sa kana sai ya zama zuciya shi ta lalace ta tsuwa ta caccabe to shi ne ce wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta lokuta sa'at lokuta suna sassaƙe jikinka su ma tanhit an-naht sassaƙa wa tanhituna min al-jibali buyutan an-naht sassaƙa kina abu mai ƙwari ana sassaƙa shi ce nahata to kwa lokuta suna sassaƙar jikinka nahtan sassaƙawa haka ne ko ba ka ba kenan kamar yadda mai hikima ke cewa ko umar ibn al-aziz innal layla wan nahara ya'malani fika fa'mal anta fihima dare da wuni suna aiki cikin ka dan dare ya zo ya rage ma dare guda cikin shekaru in wuni ya wuce shi ma me ya rage ma su ba tsaya ba suna ta aiki to kai ma kai aiki cikin su yanzu in dare ya zo wuni ya zo ya wuce in dai kai aiki sai sai sai sai shi tare da me tare da aiki kai asara in baka aiki ba kai asara babban asara ce kake kullum wuni ya wuce dare ya wuce wuni ya wuce dare ya wuce yanzu nan magana ce mai jawo hankali aha to kenan ko ka aikin ko bai baka aikin ba su ya dare da wannan suna aiki suna maka aiki su za ka tsuha ka kawo zabe in baka aiki ba ka yi asara wa tad'uka almanunu almanunu almautu tad'uka mutuwa na kiranka du'a a sidqin kiran gaskiya وتدعوك المنون كما الموت متوى يعني ملاك متوى كو suna kiranka ko du'a asrikin kira na gaskiya ko akwai shakku cikin mutuwa ne to mutuwa na kiranka malakal mutuwa na kiranka du'a asrikin sirkin kira na gaskiya me yake cewa ala ya sahi ya kai abokina ala ya sahi ya kai abokina anta uridu kai nake so sai na dauki ranka anta kai dai ko ba gaba ne a cikin kalimat ala firashil maut na daga cikin malaman lokacin mun ya kawo kissa wadda ta faru wani daga cikin fadawan annabi suleiman ko sahabban shi masu zaune fara shi wannan zaune sai sai sai sai wani zo ya zauna wanda ya zauna daga baya sai ta kallon wancan mutum ya ta kallon shi ta kallon shi ta kallon kura mai idanu can sai ta shi ta shi wannan mutumin na annabi suleiman ce ban gane ba wangar shi ta kallo na tashi ta wane ne ya ce ai mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa ya ce to da Allah a mishi alfarma a taimaka a ba shi iska ta kai shi wuri mafi nisa ya faɗi wuri mafi nisa a kai can dai ya ƙaurace ma mala'ikan mutuwa annabi sai ma ya ce ba matsala an ka ɗauke iska ta kai shi can yana zuwa cikin wannan hirin kuma mala'ika na zauna jiran shi ashe kallon da mala'ika ke mishi ran wanga mutum za a ɗauke shi wuri kaza kuma yanzu gashi nan ga kuma ƙahuwa ba su ake mutum ya za'i sai da Allah kaddara abin da zai mi idan qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu hadewa zai mutuwa ba wai cin ma za ta yi ba in kai gudu kai nan za ta hito mata can wurin ku hade to wa tad'uka almanunu mutuwa na kiranka du'a sirikin kira na gaskiya me take cewa ala jawo hankali ne kai ala ya sahi ya kai abokina wannan tarhim ake ce mishi inda kiran suna asalin sahibi ne inda kiran suna yake dan yanki cin ƙurani ya zo ko yabna umma yabna umma eh ayi salin shi yabna ummi nace yabna umma la ta'khudh bi lihyati ya kaman da mazaka ya aish ya fatim ka ce ne ka yanke ah tarkhim nahdhif akhir al munada ka ya ka ya ka ya su'ali man da'a su'ada cikin alfiya in ma daga tarhim abin tarhim ihdif akhir almunada ka cire karshen mi ka ce karshen wanda a kira ka cire karshen shi ka ya su'a kamar in ka ce ya su'a ga wanda yake so kira su'ada su'ada sunan mutum ne kaga ka ce ya su'ada sai ka cire ka ce ya su'a shi ta tarhim mun gane ko eh sunanka isma'il ya isma sai ka cire wancan ko ya isma' lugha biyu gare shi da akwai lughatu man yantazir da akwai lughatu man la yantazir to duka dai tarhim kenan mun gane ko ana ta ya aishu ya aish duka ana tarhim shine ce ya sahi ya kai abokina anta uridu kai nike so dai mutuwa tana zuwa gare ka anta kai din araka tuhibbu irsan zata khidr zata ghadrin ko zata khidrin ko khidrin gare ko ya zo ghadrin ya zo khidrin أراك تحب عرسا ذات خدر يعني أنت عرسا ذات خدر خدر لا تبقى جامكم إيه خدر ذوات الخدور ها أمرنا أن نخرج العواتق والذوات الخدور أها وأراك تح... أراك تحب عرسا ناجا كان صم أمريا ذات غد... خدر بويا ودا أن بوي تنا سلون دنيا يكنف يا كان صم دنيا دق قال المتاني kuɗi ake so aiki ake so mota ake so gida ake so ko ba ka ba suke shanu ake so motu duk ba ka ɗabi'a mutane suke ba sai kaɗan ke da gurin aljanna alhali duniyar ita ce ce maka araka tuhibbu isan da ta khidri na kana son amarya da take boye amarya da take boye baka san hakikanin ta ba tana yiwa yau da rai ko shi sa ya ce a wata nuska araka tuhibbu isan da ghadrin ghadr yaudara gadar sai ka zo ka tsammanin mai kyau ce a halimi akwai aibi cikin ta minin aibin duniya aibin duniya ƙarshe ƙariya take ɗaka nan ce ba aibi bane wanga eh ka sau kaza sai ka zo ka zana ta mutu nan ba aibi bane ai kan su ta tsaya ta yi kwai ta kankashe ta yi ɗaya ko ta yi waye to duniya ma hakan sai ka aure ta kana yan kwanaki sai ka kai lokacin jin daɗi shekara hamsin sattin sai ka mutu ta ce ta yi ba nuri ba yaudara ciki shi yasa wasa ta duniya budurwar wawa bawa shi ke rungumarta bawa shi ke aurenta to kuma ƙarshe mi a yaudare shi in ta sake shi sai ta mi tana ba shi kare ɗai a'a a yanka mashi mai tarbiyu a sa ya ciki a rage kawai dukkan gida dubu gare ka bakin nan da zaba kenan ba yaudara ciki da shi da wani ce ƙarshen aibin duniya ko ba ta da aibin komi sai mi sai cewa ƙarewa take yi yaya yadda kai aibin da ma kai ga wannan duk wani aibi ai zai rage daɗi to wanga yankewa shi kai baki da yaya ba aibi bane to shine irsan zata khidrin khidrin ko ghadrin duka ana cewa yace abatta talaqa hal akyasu batta ita wagga maryar ta boye masu hankali al akyas ya mukayyis wani ne kayyis mai hankali kayyis mai hankali fatin kayyisun fatinun abatta talaqaha sun sake ta yanci abatta auren da aka saki ba a kome wurin shi aure nawa kenan na uku in mutum su sake mace saki na uku ai bai bai mai to abatta talaq batta abatta talaqaha sun yanke sakin ta sun sake shi sun sake ta saki na yankewa al akiyasu su masu hankali battan yankewa masu hankali sun saki duniya saki uku mun gane haka ali bin abi ke cewa ke duniya wa kike ruda ba kike so ki ma wayo na san ki ki sani na sake ki sake uku shi sai sai sai sai kun da cikin rere ma ko taro ma bai saba lalle matala ko ta shi ali ibn abi amri da talib shikenan abatta talaq hal aqyas batta ma su hankali sun sake ta saki nawa to kai ma ka sake ta saki uku ka yanke alaka da duniya zama duniya ba ka da wani bukatawa cikin ta sai dan abin da ka san zai amfanin ka gobe ya mai hankali bai da bai rungumar duniya sai da rungumar lahira yanin gumshi sa'an annabi yace ad-dunya mal'un ko mal'unatun duk abin da ke cikin kuma ko mal'unun ma fiya ad-dunya mal'una inan naci kai inan na wadaka tabi biyan bayan shi kuma wal mal'unun ma fiya duk abin da ke cikin inan ne sai mi illa zikrullahi wa ma walahu aw alimun aw muta'allim sai an batan Allah qur'ani kuma wala da ke abin da ke alaka da shi hadisi sunna nahwu fiqh tajwidi duk abin da shahishi ne ilimi ne fiqh أو عالم كو مالمي مي koyar da addini أو متعلم ko mai koyon ilimi kaga ai wanga babban wa'azi na ce ma ka dawo ka zama cikin ɗaya daga cikin abubuwa in ba kanan ba kana shiga cikin tsinuwa to shi sa masu hankali sun sake ta a batta talaka kuma sakin ba wai kaɗan ba a batta ana ce a batta bat- a batta battan eh batatan ya sake abu kwata kwata ya sake shi tanamu dara kana kwana tsawon lokaci ad-dara al'am shekara duk shekara kai kwana ke tai tanamu dara ai fi dahri kullihi fi al'am kullihi eh kamar da Allah ce ko law ahsana ila ihdahunna ad-dahra ai al'ama tsawon shekara na gar kwana ke tai wai haka kai tanka abun zargi ne fi ghatitin biha kana cikin an gaje da ghatit ghatit asalin ghatit hansari tunda kwana kwana kenan kwana nisa eh bi fi ghatitin biha kwana yi nisa ko yace hatta idza mitta intabahta har sai ka mutu sannan ka halhudu ka wasu yake ce ma gafala mun san gafala tun ya gafala ya rab kano ya ta harkoki gaban shi bai gano ba sai in bai sa ba sai ya mutu kuma shi gano ga yadda lamarin shi ke a lokacin gano tana mishi amfani to shi sai wanda ya- ya- shi duniya ya rabu kana gare ta yammanci da lahira to kamar cikin kwana ne shi kwana ne ki tai ya ki hankaltowa ya gyara gaba sai ya mutu kuma shi gano in ya gano kaga ai wannan gano mi ba ta yi yasa Allah ke cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un eh la'alli a'malu salihan fima tarakt Allah ce mishi kalla inna kalimatun waqa'iluha Allah ce mutun ya kiyaye yake alkhairi ba sai in mutuwa ta zo mishi ba yace rabbi irji'un a maida ni a maida duniya dan gyara ce kalla ba dai haka ba a'a inna kalimatun huwa qailuha ka dai dan fadi ne kawai ba wani bai doka da za a yi idan kaga in mutum ya ce ba zai halka ba sai ya mutu yaya ba ta yi ba ya shi amfani kamata tun yanzu mutum shi halka tun lokacin halka tana da mi tana da amfani tana muddara wai haka fi ghatitin kana kwana duk shekara ko duk lokacin ka baki daya wai haka kai canka fi ghaditin biha kana ta angaje da anasari da hansari ko mi gurnanin kwana ciki cikin duniya hatta idan mitta sai in ka mutu in ta ba ta sai ka halka ha to yace fa kam za anta makhdu'un to in dai haka ne fa kam ai kai kathir so da yawa anta makhdu' an yaudare ka an yaudare ka in dai haka ne in dai kwana kake ta cikin duniyar ga har sai ka mutu ka harfado ga al'amari hakika ne shi to wannan bai ko فكم ذا أنت مخدوع كي مخدوعني ها؟ كي أن يدريك حت وحتى فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها حتى متى هيا وشي لا ترعوي عنها بذاك داو با بذاك داو كجارة با ذاك دوني أنا ها وحتى كم هيا وشي an gane har yaushe ba za ka dawo daga angajen nan ba ba za ka sako duniyan ba har yaushe har zuwa yaushe har yaushe har yaushe mun gane ko shi ne har yaushe kana nan baka dawo ba la tar'awi ba za ka gyara ka dawo ba an har daga duniyan nan wa hatta shi ne yake yake yake kadatar kenan ka dawo ka sa addinin ka aiki ka gyara lahirarka ya ce a babakarin to yanzu wurin da yake ina nasihohi ne sai kaddara ka wagga wani mutum kamar kan misali ɗalibin shi mai suna abubakar ko ɗan shi mai suna abubakar shi ke mai wazi shi ababakar kusan yanzu a kira abubakar sai a ce ko abu hurairah ta ce ya ababakar ba ta ya abubakar in labari ne ka ce abubakar amma an kira ne hawa shi ya ababakar to ababakar eh ya kai ababakar ko ya kaddara ga mutum ne gaban shi ko eh kai an yaudare ka eh yau- khad- khida da khida ne اسمه مفعول نبي na khida ya ababakar ai ababakarin ya kai abubakar da'autuka law ajabta na kira ka ina kiranka dami da dika karba ina maka karba ai law ajabta la najahta ko la fusta da ka karba da ka tsira da ka rabota da'autuka ina kiranka law ajabta da ka karba la najahta da ka tsira ina kiranka zuwa gami ila ma fihi hazzuka ga abin da ke da rabonka da kasonka in a kalata ho amma in ka hankalta me yake kiran shi gare shi ila ilmin kenan ababakar ina kiran ka kaba abinda ina kiran ka abinda akwai kaso da rabo mai kima naka da Allah kaso ma cikin shi mene ne wanga abun ila ilmin ilimi ne ila ilmin ka ilimin da takunu bihi imaman zaka zama jagora da wannan ilimi eh jagora wani iri muta'an wanda kuma ake ma biyayya nan ba wai ce ma yake ba ka zan kana hadafin ka zan jagora da iliminka ba guri yake sa ma baka sa kana da guri ilimin a'a ai shauki ne a gaya maka abu daga cikin kima abu ko kamar da Allah ke ba mu irin wannan bayanin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ba Allah ce ba dan me Allah faɗi haka dan me mi kwaɗayi yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah na ɗaukaka mumine daga cikinku wallazina utul ilma da kuma wanda Allah ya ba mi darajat da kuma bango cikin al-mustamda fi kadiya bango darajat darajoji darajoji Allah ke ɗaukaka ta mi ta mai ilimi to shine Allah ya ce maka shine malam ke ce maka ina kiranka ila ilmi zuwa ga ilimi wanda ilimin nan takunu bihi imam imaman zaka zama imam da wannan ilimi ai kun san ilimi ya shaye haƙuri kuma ya shaye ne tsoron Allah ko to dama Allah ya ce yana ba da jagoranci ne gawa ga wanda ya haƙuri kuma ya tsoron Allah ko wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun in ga yaqini ga haƙuri to la Allah ya dora ka imam jagora amma jagoran ma ba na banna ba wani jagona jagorori a'immatan yahduna bi amrina masu shirya da mutane don saboda da kawai a'immatan yahduna ila nari da kawai man da a'imma ne amma waje annam a'immatan yahduna ila nari amma yau mal qiyamati hum min al maqbuhin ko la yansarun a'imma akwai a'imma wanda suke batattu masu shirya da zuwa gami zuwa ga wuta ta fir'awa da sauran duk a'imma ne jagorori amma kai da ilimi da haƙuri da yaƙini Allah zai baka jagoranci a cikin addini shine shi kenan mal na kiranka ila ilmin ga ilimin da takunu bihi imaman ka zama jagora da wannan ilimin muta'an jagora kuma da kima biyayya in haita da za ka yi hani wa in amarta ko kai umarni in kai hani ka ce kaza haramun ne a bari Allah ya ce kaza kaza kaza musulmi ya ake tarawa in ka ce kaza wajibi ne ai Allah ya ce kaza kaza ko ana ce kaza kaza musulmi ya kin to sai da mi da ka wannan sai da ilimi amma ko ƙarhin duniyan nan gare ka ka ce dole ga ai kaza wanda za a shiga gidan shi ka san yayi ko gode amma in ka ce haramun ne da ilimin ka Allah ya hana wanda zai boyewa shi in dai mai tsoron Allah ne ba zai boye shi dan ya san da kai da ƙarfin Allah kake aiki kai da umarnin Allah kake ko shi ko mai ƙarfin soji in ka boye inda babu sojin ko cikin daji ko gidanka ba shi ganin ka mun gane ko da shine muta'an in haita wa in amarta wa yajlu ma bi ainika min ghishaha kuma wannan ilimin yajlu ma bi ainika min ghishaha zai yaye abun da ke ga idonka yajlu jala jala'ul afham yajlu jala zai jaye zai yaye zai wanke maka ma bi ainika abun da ke ga idonka nami min ghishaha ko min ashaha duka akwai nuska min ghishaha ya dauda dauda in dauda na kaidan ka ba ganin da kyau to ilimi zai yayi ma kazan kana kallon lamurra da hakikanin su kana kallon aya ka gane ta hadisi ka fahimce shi kana kallon lamurra ka gane su sai da mi sai da ilimi dan mutum bai ilimi bai gane bai gane abuwa bai gane abuwa kyau ko ba gaba sannan shi duhu yake gani bai gane komi dan saboda bai da ilimi amma shi mai ilimi shi na ganin awabe yana gane su haka ne ko ba ka bane dan ya san ababe yadda Allah ya kaddara ya Allah ya bashi labari a Qur'ani ya karanta hadisi wani abun ma kamin shi faru shi mai ilimi sai yami shi a gane shi shi yasa Allah na yaye maka da ilimin Allah shi yaye maka ga abu gashi nan yadda yake saboda ilimin da Allah ya baka da basirar da Allah ya baka amma wanda bai ilimi bai gane komai sai shi ya gane nan da abin shi ban gaci kaza ban gaci kaza wai shi ya ne abin shi shi bai gane komai ba ya za ka gane wani abu baka haske baka da tila wani haske ne haske ilimi sannan kuma ilimi wa yahdika sabila idza dalalta kuma zai shiryar da kai daɗin at-tariqa was-sabila ko bace wa yahdika as-sabila ko at-tariqa ilimi zai shiryar da kai ga mi ga hanya kenan in mutum zai bace mi zai shiryar da shi ilimi idza dalalta idan idan ka bace sai da ilimi in mutum bai da ilimi zai bace ba abin da taro shi amma ilimi shi zai mi shi zai taro mutum haka ne ko? wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka aljamala idza arita ko idza ghatarabta idza arita haka ne ko wata nusa idza ghatarabta duk rubutun iri iri ɗaya ne kenan nan wurin kama ya bayyana maka fa'idodi na ilimi na farko za ka samu jagoranci na umarni da hani na biyu ba shi bane gurinka amma dole sai ya faru na na biyu kuma me za ka samu yayewar dauɗa ga idonka kana ganin lamurra dan bida da ya magana ka gane shi ba ka za ya ruɗe ka yaudare ka ko ba ka ba da ka ga shirme ka gane to amma jahili da ya zo wani mai daɗin baki ya yi ta magana ya daga sai ce ka sai ya birge shi saboda bai da ilimin da zai gane ababe bai da yana gare yana da yana dauɗa gare ga ido sannan daga cikin fa'ida ilimi wa tahmilu minhu fi nadika tajan zaka dauki tajan na ilimi fi nadika dan ka cikin jama'arka nadi me nadi fage dandali fada jama'a eh eh kulab dan nadin nadi dan Allah ya ce falyad'u nadiyahu shine nadiyan ka kira jan jama'a kan ji Allah ya ce sanad'u zabaniya Allah ko zai kira zabaniya kaga ai abin ba zai ta dade to shine malai ce in kana da ilimin zaka dauki tash wani ado wani kambe wani hullan mulki ai mun san tash ba irin na zinari ba a'a abin na zinari na ilimi da ka dauka kana cikin jama'a ka kai kana dauki tash da ka tash na ilimi da hullan ado na ilimi gare ka ɗaya kake da wanda ba su da ba ɗaya bane wa tahmilu minhu fi nadika tajan taj me taj eh ita ce na ingilishi gan ita ce wani crown ka dauki hulle ado na ilimi na kimantawa na ilimi wannan ba na zinari ba dan na zinari ake yin shi ko na zurfa ko na duk wannan banza ne na ilimi da ka dauka sannan kuma wa yaksukal jamala kuma ilimi zai sanya ma kwalliya zai sanya ma ado idza arita ko da baka da kaya ko da baka da kaya masu kima ko da baka da kaya na armashi to ilimi zai sama kaya kayan da sun yi shadda sun yi yadi sun yi tisi ilimi zai sama wannan kaya ko mun gane ko mai ilimi sha da kaya na kwalliya na ado wanda wannan dan falala ilimin da Allah ya mishi shine wa yaksuka jamala idza arita yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan daga cikin fa'idodin ilimi in kana raye yanaluka naf'uhu zaka samu amfanin ilimi yanaluka naf'uhu amfanin ilimi zai same ka ma dumta hayyan matukar kana raye ko ba fa'ida dan me ka fa'ida ko fa'ida mi irin da ambata baya ko kai kanka zaka bauta mallaka a cikin basira in kana ilimi ko ba ka ba sannan kuma mi zaka sanar da yan wanka za ka ilmantar da mutane za ka gane Allah subhanahu ta'ala za ka bauta mai cikin ilimi da sauransu duka wannan fa'idar ilimi sa'an na kuma wani in kana raye kenan wa ya baka zikruhu laka in zahabta to ko ka mutu ma an baton ka nan ilimi da tabbatar maka shi to ba ka yanzu malami shekara nawa da mutuwa yanzu shekara dubu da mutuwa amma yanzu muna cewa malam ya ce rahimahullah qala abu ishaq sai ka mana nan baya ko shi ana cikin masallaci kullum sai bukhari ya ce ina bukhari cikin yana maradi yana ya mai shekara nawa da rasu a sai maka manawi ya ce muslim ya ce duk suna na dukiya suka bari har muna waɗansu yanzu iya sun ka bari da yawa ana matansa yanzu me sun ka bari kawai wa ya baka zikruhu laka in zahabta an batan ka zai tsaya ilimi zai tabbatar ma shi ko da ka tafi kullum a ce wani Allah ya ji kanshi ya ce kaza kaza kaza malam Jafar Allah ya ji in shi ya ci kaza kaza kullum kan sautin shi gashin me ya tabbatar da mai sautin shi mu mun san diyan shi mun san gidan shi mun san kudin shi mun san gwamnati shi ba wannan mun san sai dai tafsirin shi muka sani mun san sharhi da salihin mun san sharhi arba'un nawiya mun san bulugul maram duk su ne suka zo mana nan ilimi kadai isa ka kuma muka san iyaka inda yaje ba kuma daga nan har mu mu mace ma mai mu san kasa kasance su sana ana saurare me isa ka ilimi kuma zikirin ambaton ba ɗaya da irin ambaton da fir'auna ya bari ba shin ga ambatan ya ce sai a ce qala fulan rahimahullah Allah ya ji kanshi Allah shi ma barka ya ce kaza kaza kuma sai an bashi ladar mun ji labarin ilimi shi sai an bashi ladar aya ilimi kadai ya isa da wannan to yace maka ilimin nan huwa al-adb al-muhannad laysa yanbu ilimi huwa al'adab me al'adabu takobi ilimi takobi ne al-muhannad takobin da ya kowane tsada da kyau da yankawa irin takobin indiya al-muhannad ko takobi da shiffa shi har shiffa har suna ma ce takobi muhannad kawai eh bai kai laisa yanbu bai dallashewa ko kuma bai bugawa ya kasa karyawa dan takobi wanda yambu kana tsaran abu ya kisa ruwa to amma alladhi laysa yambu in ka tsara sai ya wuce ilimi huwa al'adab al-muhannad shine takobi lai alladhi laysa yambu wanda bai bai kurewa bai tsarawa ya kasa tusibu bihi maqatil man darabta ko man aratta ko mi gare ku duk ɗaya ne man aratta ko man darabta tusibu bihi maqatila kana samun makasar man darabta ko man aratta wanda ka so kashewa an gane manar ayan ka ce mutum ya bige shi makasa kawai mi ka sare mutum ga wuya yana yi in dai taka wuya shiga ka sare mutum ga kai ka sare shi ga ciki ka yanke mai ciki kaga duka wannan makasa ce ka sare ga zuciya zai kai labari to shi ne ya ce mabuga an ce mutum ya samu mutum ta mabuga ya samu mishi makasa makasa kai ya same shi daidai ko to ta ilimi tako biyu ne wanda bai dallashewa yani bai rate in ka buga sai ya sara tusibu bihi maqatila man aratta kana samun mutum wanda kake so kuma ina da samu shi makasa maqatil maqtal wurin kashi kamar yaya a yanzu ilimi idan mutum ya zo ce maka kaza kaza ba sai ci kai kaza haka ne dalili kaza kaza kaza kaza yana motsawa cikin ita ma giya halal ne ce ƙarya ce giya haramun ne Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab rijis Allah ta fashi tanibu ka ga ma shi da sauran shi bai kai labari shikenan kuma sai kyale ko shi mai magana da me kai sauna dan kana da ƙarfi ka saka gamsar da mutum ya kyale ko yawa ne sai ilimi to shine ma'ana ilimi kenan saran da ake da shi kuma ya saru shine ka mutum bayanin ilimi da kuma hujja shikenan to shi daga cikin falal ilimi wa kanzan ko wa kanzun da ana ce wa kanzun la takhafu alayhi lissan khafif alhamli ko khafif alhamli yujadu haythu kunta wannan kamar wani kaci cika cici ne a ce maka wace irin taska ce wadda baka tsoron barawo kwata kwata gare ta to irin kaci kaci kenan sannan wace irin taska ce wadda bai da nauyi kuma duk inda kace kuna kuna tare to kaji kaji wa kanzun me kanz ha taska komi ko mangaza ai wannan san taska ka san taska ga lai taska ka san mangaza eh a a ka ga shi kuma san ingila ka san mangaza to ka san mangaza to ilimi mangaza ce yanzu mangazan mutanen da kwa dan kwado ko ba dan kwado ma miki tsoro awaki barawo to ilimi mangaza ne wanda ba a tsoron barawo ko kana tsoron barawo yazo ya sace maka izi goma ka ka zo ka sha wahala ka tsoro eh ba ka izi sittin ba kana tsoron barawo yazo a zo a bashi ma goma kullum sai ka samu wani kare ka sa dan kwado ka kulli ka kwanta haka nan ne to wace irin mangaza ce da baka tsoron barawo shi maka tsoro mutum ya zo in ya isa ko da ya sa ya hoshe kanka kamar da ke wasu kwakwa ya hoshe ya bude yana samun wani abu sai bare dauke da ya kyale ya mai salbu salbu ta mishi sai waliye ko su waliye suna yi ai a wani waliye ne a wani ya mutu an kace kake sallah ce a shi sai yayi sai hoshe ya zo ce shi sai yayi ai ko da shiga ya sallah ko da waliye zuwa ce an kace ya sallah wali ba sai amshe mai qur'ani ba duka hafizi ne amma shi fatiha sai kasa sai sulibtu sulibtu an shi ilimin sulibtu sai an zanga waliyi Allah sai sai Allah saka mai Qur'ani shi a ga wannan Qur'ani ai ba na Qur'ani ne Allah wani ba Qur'ani da ma jabo ne ba Qur'ani da da ma wa bin ake musu babu komai da wai an ka sai Fatiha ma sai rasa sai wani waliyi amma Qur'ani Allah kanz ne ilimi kanz ne wanda mi la takhafu alaihi lis ba ka tsoron barawo alis barawo alis lusus barawo ba ka tsoro ko da ya fasa kai mi da gani zai ga ga izinin ka goma nan ga umda da kaɗan har da ce ga abubuwa na zai gan su ba ganin kuma sai jini da gani da kwallowa da abubuwa ga sana kaga zai zai zai ɗauka bai dauka sai dai a yi biyu ya kashe ka kuma shi kenan ta kai kata da iliminka da shi da su har kabari kuma da iliminka ya maka bakin ciki amma ya ƙara aika ka da shi gaba gaba kai ka ka mutu da iliminka an zo tara da kai man rabu ka ce Allah eh ba su sasa bane mun yi shi Allah man nabiyuka Muhammad ma dinuka al-Islam iliminka shi ka taba ka bar komai ba to shi sa kanzun la takhafu alaihi lissan sannan shi ilimi khafiful hamli ko khafifal hamli ko himli bai da nauyi sakwafe mutum ya harace qur'ani ya harace bukhari ya harace muslim ya harace umda ya harace kitab tauhid ya harace bulugu ya harace wane ne shan sai sama cikin hanya da shi da honko konko wanda ba komai cikin shi ya suke ana ganin wanga ta haka ce lahiya ce wallahi qur'ani ne hada ciki ya mun nauyi haka nan ne ya suke duk da suke ba gane komai ka jera da ke da konko wanda a kongo ana gane ku sai dai in kai magana a gane in baka magana ana gane shine khafiful hamd karibu irin ilimin da ta tara amma la ilaha illa ta yi bajin komi bal ma wani wani hikwar mun yama wancan dan an ce tano wanda cike don da kongo wani hikwar mun ya to da hamu ta wani tsimini ya kararan zagi fada wa to kongo ne ba ilimin ciki amma wanda sha ruwa ya nauyi kana jin shi zamana yake darbe ke zamana amma ka ɗauko tano cikin bayan mota but kana gudu kowa sai ya san kabiya in kwango ne a karam ko in kwango ne amma ya cike da ruwa to shi sa an kaga malamai ba su karuna kyale su ilimi zaman da su sun cika ne eh mun gane ko to to to shine khafif alhamli sannan kuma daga cikin hayya wuce siffa ilimi yujadu haythu kunta duk inda kake mi ilimi shi nan yanzu ka samu wani mai kuɗin ɗan gwatta ya zo nan wurin ce don Allah a aro miliyan biyar nan wurin sai sai maka mi sai na je banki kage daga baka ɗan gwatta mai kuɗin Afirka ya ai sana banki ran ana kashe kayan saboda jikka biyar eh bil munasaba ana cikin tattama a cikin gida aka tambaye shi kuɗi ko rala ɗan gwatta ko rala bai hito da shi ko rala babu to ko ka ban jikka biyar ko a kashe sai a kashe shi a lokacin to kai fa duk inda kake yujadu haythu kunta duk inda kake ilimin shana da kaje kaje ya harota kai neman kurege an tare ka ka ce kai kaza kaza kaza ka ba daidai bane ce san me saboda mi daidai ne ka diba aya ta biyu cikin qur'ani ar-rahman ar-rahim kaya zaka ta sai na je gida ko yana ta inda can gona kake ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni yace ilmi na sha tare da ni duk inda nake shi na amfani na in gida nake ilmi na gida in kana masallaci ilmin na nan in kana kasuwa in ka zo yanzu akwai wani mai abara nan sai kai dan ban abara guda nan sai sai ya ta ina ya ta rudu ya ta ina sai ya je ina kowa ko mai diya ina ɗayan ka suke a gida amma ilimin ka fa shina nan me kake so me ka saka maka dan ban su tauba kawai sai ya uzi ya tai na nan da ke kuma duka yawan shi nan tare ta koyan tare ki shi sa ibn baz ke ce al ilmu ma hawahu sadru wa laysa al ilmu ma hawa al qimatru ilimi abin da ke cikin nan ba wai kai ka sirtai kaza ka sirtai kaza ka ka aji an tambaye ka kaza akwai abin nan jiran in su kawo moto ki ka dauko littai ka dauka ta nema ka ta nema ka ta nema rana ta fadi baka gani ba an yi kufir babu ba ilimi bane al ilmu ma hawahu sadr abin da kirji ya hade walaysa al ilmu ma hawala qimatru ba ilimin da kake cikin takardu wannan ba ilimi bane takardu ne ko yan kone su sai yaya ba labari mun gane ko shi yasa Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi fi sudur alladhi yatalla amma ga shi littafai taimakawa ne suke ana sawa wallahi in baka tile sharje kan zuba ba baka ilimi komai na sabke sabka muke yau muke sabka sabka sami qur'ani yaya wai karanta sai daga farko kace na sauran qur'ani kana ta baro karanta ya bare tan wurin sabka ina kai da baka hawo balle sabka sabka kallo ka sabka sabka ta kallo ce da haka ce wazuku me ka fara da shi kuma ina ina suke sauka ina karanto in shi sai na samu abin da qur'ani nan babba kuma mai hadin kan ya sabka an mai tsaro sabka amma dan ne wasu yusufa sai ya bude nan farko somer sai hedis yaje yaje surori suratul yusufa safa safa ta kaza sai ya dubo ya sabka kenan ko hawa bai ko ku san shi ba wai sura kaza da dibuwa sai ya diba somer han somer ba feres ha wanda abu sai ya diba ina yi take ga ta sahi na nawa kaza sai budu sahi na kaza sai yanzu shi dai shike da wanda da kaga Yusufa yana kiyas kiyasawa yana ne bangare na dama ya haka budu karshe in ya kuskure hadu ado sai dai bai so da shike eh suke a hazabi ya san sake sai shi haka kawai budo in ya kuskure ya faɗo sajada ya faɗo alƙulƙuma da tana kusa sai suke ba ɗaya suke ba ilimi har da in ba har da ba ilimi gane ba an ka ce wanda ke karatu bai har da kamar wanda zai aje tire na dan wace gaban shi da ya ɗauko ɗaya sai tulla ba ya ɗauko tulla ba yana ƙoshi ba ƙoshi ba su zama komi sai gan shi nan kwatamce kwatamce ko aya da kawowa wallahi akwai wata aya ma'anar tare kawai kaza kaza ne aya da kawo ma'anarta wai ma'ana aya da kawo a ma'ana ma'ana muke so ya Allah ya ce Allah kaza kaza kaza shine shine dalili baka da aya ta kawo mutane ko to shine ilimi ilimi har da wa kanzul la takhafu alaihi rissan man gaza ne taska ne adano ne wannan mi baka tsoron barawa ya zo maka in ya zo ma bai samu komi khafiful hamli sauki gare wajen dauka yujadu haythu kunta duk inda kake yana nan tare da kai kamar da Allah ce ko bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur ladina utul ilm yazidu bi kathrati al infaq minhu yazidu bi kathrati al infaq minhu ilimi daga cikin inda yi maka kudi yayi dukiya yazidu bi kathrati al infaq minhu in kana badawa karuwa shi wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ko wa yanqusu yana ragewa in bihi kaffan sharatta idan ka riƙe ka matse ka riƙe ilimi ƙaruwa shi ke raguwa shi ke ilimi in da kana da an saka da ilimi sai ba karantarwa ba ka wa'azi ba ka da siya ba ka koya ma kowa wallahi sai ka waye gari babu shi sakwaf sabanin kuɗi in kana da jikka goma ka ɗauki jikka biyar kabba wani a zahiri sun kusan dawo nawa yanzu biyar sun rage ko sun ƙaru sun rage amma sai na je na iya fatiha da kyau sai na zo na koya ma wannan mutum ɗaya mutum biyu sai na koya mutum biyar ta rage balmi ta yi dan da na iya so ɗaya ni na iya sai na koya ma wannan har ya iya lokacin da ce koya mishi ya iya ni ba zan iya ba sai na yi shi iya iya biyu iya uku iya biyar yanzu na iya shida yaya ƙara iya kake ta yi shi sa shi ilimi lokacin da kake koya mutane ƙaruwa shi ke mun gane ko kenan yazid bi kasratil infaqi minhu shi sai Allah subhanahu wataala ya umarni da a karantar a koyar in ba karantarwa ba a koyarwa to ilimi lalacewa shike sannan kuma balaka sanin ma fa'ida ilimi ba sai ka samu kanka ka yi wani abu da jimawa amma yau ka waye gari babu shi saboda mi ba karantarwa ilimi kamar da suka ce haske ne sannan ilimi kuma kamar yanzu lambu gona mai kyau in ruwa suka zubo mata kamar ka yi karatu ka ilimi ko mi take karuwa kara kyawu to ilimi ma in haske alkurani ta zubo mishi suna ta zubo shi ma ilimi sai ya haɓaka eh haɓaka shi ke haɓaka shi ke in ka bada shi kuma ya karu ka karuwa goma goma da goma shi yasa Allah subhanahu wataala da yake yabon masu ilimi da shari'a yace awa man kana maitan fa ahyaynahu awa man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ده كان ده الله يا يبي وين ده ده yana matacce aw man kana maitan da mace ke wani mace mun mutuwa ce ga ta ji alti mace ne matacce ne ba shari'a ba ilimi sai Allah ce fa ahyaynahu Allah ya raya shi imani dan kahiri da shi da matacce amma matacce fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran ilimi Allah ya sami shi haske ilimi kenan ba shi kenan ba sai da sharaɗin yamshi bihi fin nasi mi kenan karantarwa sai ya koya mutane kaga sharaɗi kenan yamshi bihi fin nasi la budda bit ta'lim dole ka koya mutane aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masu kaman masalu fi dhulumat laysa bi kharijin minha yanzu dai shike da wanda ke cikin duhu ba zai hita ba abada cikin duhu yake dilib dai suke ba zama ilimi shi sa a koyar a karantar kullum sai a ƙara samun fahimta da ilimi da ƙaruwa da wane ne duk karatun da kai ka zamana ka kwanta to ba ka samun haske ba ka samun kamar ilimi yanzu misali in bari in muku misali don yanzu na ba tala bace ba daddare ba tana haske haccen ba in ne haka ne haka tana haske ba to kamar ilimi in ka sa ka rihi ka kullu ba koya kowa shikenan sai ya kai ni ya dushe in ka kunna hitila mai ci sai ka rai kuna ka lullube ta mini mutuwa mata to kai ma in kana da ilimi sai ka kwanta mutuwa da ta wai mutuwa ga mai ciki haka ko gas buta ya kama ka ɗauki wani kalle ka rai ko ko ruwa hannun ka sama ruwa huda inda ka gaddahi yaya mutuwa mutuwa ta kawai ganin ba ka gas ya kama wata ranka walwale da gudu ba na bane ba in dai ba rame yake ba nemi huda ta hannun ka cikin ruwa kawai dahe ta shikenan sai ta mutu shikenan in dan gas ya fito wannan ba matsala to ilimi in kan mishi haka kare shi amma in ka bude sai mi sai haske to wani ya je ya ilimi ya iya muqarrar ya iya usul salasa ya iya wai amma zamna gida ya kyale shi shiru wataƙila ma da shi da ka samu wata yan banna yan shi ba ro ba ro mutane shi amma in yana karantarwa sai ilimi ya yadu sai ya dawa mu wanga ilimi ya dawa nan ya dawa hasken shi sai ya yawa sai ka samu ko banna za a yi ma ba a yi kusan shi na ya san nasiha za shi magana za shi mun gane ko to ilimi dole sai da mi sai da karantarwa sai da wannan ki kai ma zaka tunda an san kana cewa a bar sata a bar sata kuma sai a kama kana sata a'a la'amruka hada fil qiyas shani'u akwai muni shi yasa wanda adda kuɗi amma ya sa zi ya kulle da kwan kwado bai badawa ana zargin shi ko ba zargin shi ana zargin shi to zargin shi bai kai zargin mai ilimi ya rike ba bai kai ba wanda adda kuɗi bai badawa ai ana ta bai kyauta ba ko to rishin kyautawar shi ba ta kai rishin kyautawar wanda adda ilimi ya je ya kyale ya kwanta ba ai shi shi yasa Allah cikin alqur'ani me yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal hudan ma bayyana ma bayyana lin nas ma bayyana lin nas ulaika yal'anuhumullah diba wala online ko alaihim la'natullahi wal azab tanfas illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyana sai ka tuba ka gyara sai ka bi dole sai ka bayyana shi yasa Allah annabi ke cewa duk wanda ya boye ilimi wanda ana so ya bayyana shi to ran lahira Allah zai same da zamin wuta ƙarhi da zanzami da wuta a sa a dame shi baki ba nan duniya ya kyale ba shi ma shi ma sai a kyale shi shi yasa bayyana ilimin akwai farala ko mai tsanani to haka zalika ma mai girma haka zalika boye shi ma akwai mi hukuba hukuba mutum shi bayyana ilimi in Allah ya sa ka san abu kaza wannan bai sani ba ko zaman da kuke yi ka koya ma wani ya sani shikenan yanzu misalin karatun ayi shi wani bai zo ma makaranta ku tabbata sai aka waye gari ya duro idan kuna zaman fada ko zaman huta ko zaman waye barin barin dan maka beti goma cikin in koya musu yanzu in ka koya mishi kamar sadaka kun ka samu fa'ida ka samu ci gaba a rayuwa kuma hakku mutu shi ya mutu ka bar abin da ake ce ma ilmun yuntafau bi kai ka mutu ka bar shi duniya shi ya shika ɗari baya har shika ɗari ta ƙare na ake ilimin na ana baka lalashi me yake fa'ida wannan babu shi ilimi kaɗai ke da wannan falala ka karantar ka koyar mun gane ko Allah ya samu dace to shi sa ba da shi da karantar da shi yana fa'ida Allah ma ya yabi wannan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan yanan yazidu bi kathrati al-infaqi minhu Allah ilimi na karuwa idan ana yawan ba da shi wa yanqusu yana ragewa in bihi kaffan shadatta in ka kaf riƙewa ka tsananta ka riƙe ka hana to karuwa shi wani bai ma so gaya wani wata fa'ida bai ga tufa dan ga a sani yansu bai yi ai ka kwar kanka ka kwar kanka eh inda ka inda ka ga mishi dan kai ka koya mishi ko ba ka ba falau qad dhuqta min halwahu ta'man da ka dan dan dan ka dan cikin zakin ilimi falau qad dhuqta ai falau dhuqta da ka dan dan min halwahu daga dan dan ko daga zakin ilimi ta'man dan ka dan ka dan dan in kai haka la'asarta ta'alluma da ka ƙara la'asarta da ka fifita a ta'alluma neman ilimi inda ka ji zaƙin ilimi fa da sai ka fifita ilimin na akan komi washe ta hatta da ka ƙara ƙoƙari magabata suka ɗanɗana zaƙin ilimi da kyau abinci ma ba su lokacin tsaya su ci abinci al'allama an nawawi nawawi yunwa suke ji na an yi darasi an koma can an yi darasi an koma can an ka tsaya ci abinci an ka tsayawa an ka ba su kihi ɗanyi to yanzu ba samun kihin ba da hoshi babu lokacin da hoshi a je can da kihin ake ta yana ta yawo da shi kai za su mutu sun ce kawai ya yi tawakkali an ka canye kihin ɗanyi an ka ci ranka shi ba tsaya ba dama tsaya ci shi ke babu shekara biyu bai ɗora shi waɗa kwanta ya kwana ba shekara biyu mi shi kai ba wai mala'ika bane a ana kwanan amma an zo karatu ne daga nan kwanan an dauke shi sai ya sai da daga nan ya zabara sai tashi kuma ya gaba bai ce baran sai ne wurin kwanta haka shi la asarta ya fifita ilimi akan mi akan jikin shi akan hutawa akan abinci ma akan gidansu akan komai ya bar komai ilimi kawai shi komai ya bari shi kuma ilimi ya saka musu da alkhairi dan yanzu zaka su nauyi ga muna ce Allah ji kan nauyi babu kasar da ta muskai ba kasar gari babu garin da babu da salihin ko akwai shi babu garin musulmin da ba san arba'in nauyi ba ko da kwai watakila mutane ba su san majmu'u ba ba su san alimin hajji ba ba su san atibiyan ba ba su san amma sun san arba'in nauyi sun san riyar salihin sun san littafin annawi rahimahullah saboda ni su ma sun yi kokarin ijtihadu لما ذاقوا من حلوى العلم طعما أها آثروا التعلم واجتهدوا سنك أنا ذاق علمي سنك سي علم النعيم سكومي قال ليه أوري النووي يا مت بي أوري بدل ما شاك يا وكي ريبك يا أوري بيتي والله منتي علي يا منتي ليه أوري يا منتي يا منتي والله كما يا منتي بقى صابتي ما بي يا منتي شي كلهم nan karanta nan rubuta wannan ilimi na hadisi fiqhu aqida ilimi ne dare da rana ba su kuma sai ilimi yaya kana karatu kana kiran wani kana ana kiran ka ana kirmici ana wasa ta ana wani ne to kuma baka san ilimi ba baka san me kake yi hmm ana karatu kana an gaje eh san goyi ba ta fudu hmm ha ba ilimi ilimi inda an dan da an gane in an shi dan kiya wannan ولم يشغلك عنه هوى المطاع inda ka gane ɗanɗan ilimi da ka bita shi ko walam ya shigalka anhu da wani abu bai shagaltar da kai ba daga ilimi kawai mi hawan son zuciya kawai kai son zuciya ka taiwa za ka taiwa ne muta'un wani son zuciya za ka ma biyayya wala duniya kuma duniya da ba ta shagaltar da kai ba bi zukhrufiha da adonta kwalliyarta futinta da duniya ba ta fitine ka da kawarta eh ka san wani shi da irin lokacin sanyi ɗari yana shikaratu lokacin zahi zahi yana shikaratu lokacin ƙyalƙyali lokacin filar da ido ɗan abuwa sun yi to shi ma ba da dama ana ta ana ta buɗe ido ana ta yawo ana ta wani to mi mi yau shi da karatu ba ka karatu kawai ya yi ma komi komi ka bai dan ilimin yanda masu hikima ke cewa in ka sallama mai kanka duka ilimi ne kai dare da rana ka bar gida ka bar kowa ilimi ne to lokacin sai ya baka wannan abu kadan shi ilimi sai ka dauka ko kai saka kewa ilimi duka san shi duka kai sa kana ilimi duka san shi komai ka sani to sai ka bashi duka sai baka dan kadan dan ka bashi dan bangare kai kai ba ka samu kai sai sunan da zai bana sai girman kai to shine walam yashghalka anhu hawan muta'un wala dunya duniya ba ta shagaltar da kai bi zukhrufiha futinta ko kuma adanta ya shagaltar da kai ya fitar da kai ولا ألهاك عنه أنيق روض هكذا ذلك أنيق روض كاوان جردن ولا ألهاك بذي شغل تردك يبا عنه دك إلمي أنيق أناقة مي أناقة كاو ولا ألهاك عنه أنيق روض كاو كالين جردن كو ونوري مي كاو بذي شغل تردك يبا ولا خدر هكذا ذلك ما أبنغ خدر شيني بدرواكو أمريا بزينتها كو بربربه بزينتها كالفتع هكذا bizinatiya kalifta ba za ka je a wata amarya ko aure shagaltar da kai ba inda ka dan dalami ilimi kai mun ga da yawa ga su tabari na su yan ibnu taymiya sun nawawi su waye ba a bar dukiya ba ba ai auren ba ba su da daya amma masu daya dari an mansu da su su ana ambata su wala khidrin bizinatiha kalifta mun gane ko kenan al-khidr ita ce aka ce muka ce amarya mun sha hadi ta نعم مالت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت قوت الروح أبنت الري أرواح المعاني روحي نما أنوني رنكا دمت عيش دي ري ري دمي دقن جيكي دري دقن جيكي دري دمي جيكي shi gangan jiki mi ake mishi ya ƙoshi ya girma ya kyau ka ci ka sha ko kenan jiki yana son a ci to a sha ruwa jiki kenan to ranka wa me yake so to na gyara ranka ai rai duk da kake da rai rai ba ɗaya ne ba in ka ce to ƙoshin ran ƙaruwa ke da kai ran jariri ranka ranka ne in ka tsoron ka ranka ne me ke sa ya ƙaru faqutur ruhi arwahul ma'ani abincin rai wanda ke gyara rai in ka ci shi kyau yayi kado yayi kyau ya gyaru shine mi ma'ani ma'anoni arwah ruhin ma'ana ka wani tafsir ruhul ma'ani ko lil alusi ruhul ma'ani ruhin rai ruhin ma'anoni shine ilimi ka karanta alqur'ani ka san hadisi ka san lugha ka san fiqh ka san aqida tsayaran ka shi kima yayi kyau sai da tsarkakakke ne walaysa bi an ta'imta wala sha ba wai ka cika sha ba in ka cika sha shi rai ba wannan ba ruwan shi bal ma ci da sha shi na sa rai shi rauni dan ga jiki in tai koshi tai nauyi sai ta ja rai dan ga jiki da miyan kai ta da ƙasa sai ta zanki ka kasala da hamma da ka da kwana nan kawai kullum hutu ke su sai wata dole ta haɗe da asalin shi ko rai in ka ci da shi da ilimi da ibada da addini da imani shi ku sai zanki su muyi da kuka ke su dan rai daga Allah ne sai zanki son sama son sama to kwan muka ka ci da ran ka ba shi ilimi da addini da aƙida ya sha ya yi sama da ka je ta yi ƙasa don saboda kai a cikinka rai da gangar jiki wani hikima cikinka wani muhimmanci ko ba ka bane yanzu yau sunanka ma abdullahi kai mai alhaji abdullahi ko ka kuma kai malam ne alhaji malam abdullahi kuma kai doktora doktor alhaji malam doktor abdullahi duk kai ne ko ba ka bane sunanka sai ka faɗe kan mutu bib in za mu ɗauka mida a ce ku ɗauko alhaji malam dr abdullahi ko abdullahi ba mu gwada maka alhaji a cire shi hai alhaji ina kyale shi doktor wa a tubda malam wa a zubda abdullahi ma ba mu gwada maka ko shi ba mu gwada guddo musai to tunda musulmi ne guddo gawa abdullahi ko ko ba ka bane ina doktor ina shahara ka take shahara ka tana can gara ta ci ko kuma alaka ta ta kallo shi sa jike in ba rai to shi yasa mi alhamdulillah shi yasa aqbil ala ruhi wastakmil fada'ilaha aqbil ala ruhi ka ka ka kuskanci rai wastakmil fada'ila ka cike falalatta da ilimi da karatu da addini fa anta bir ruhi kai da rai ne kake wani la bil jismi ko baka insanu kai da rai kake mutum ba da jikinka ba duk girman jikinka kana yin kilo 200 in kan mutu ba yana yi mi ba ka tashi mana a gani fa'anta bin ruhi la bil jismin sam da shi sa ke cewa ka bar kokarin gina jiki da da asara ake nan ka gina ne gara ta canyi an ci riba amma ka gina ranka sai ya dauke ka zuwa ga ababe masu kyau saqut ruhi wa laysa bi an ta'imta la sharta fawadibu ka bar kokari ka kula da shi fawadibu ai jid ka kai kokari muwadaba mudawama muwadaba wazifa me wazifa aikin kana kullun kullun fawazibuhu kai riko da wannan ilimin wa khudh bil jiddi kai riko da gaske ba da wasa ba bil jiddi an gane bil jiddi al jiddu gaske yawa ba ba ba, ba jaddi ba kenan al jaddu bil jiddi la bil jaddi ka gane al jaddu bil jiddi ni al jaddu al jaddu na farko laukaka da ilimi da kuɗi afon kuɗi da sauransu to al jaddu to bil jiddi sai da gaske labir jaddi ba dan kana dan wani ko yi kan wani jiddin labi jaddi da shi jiddin aha ba albai amfani ai bi mujdin ai bi nafi shine mun gane ko kenan aljaddu kaka aljaddu walidul abi wal jaddu duddul la'ibi wal juddu inda al arabi al bir zad al kharabi al juddu tsohon rijiya aljaddu da gaske aljaddu kaka kenan fawadhibu wa khudh bil jadd fihi ilmin فإن أعطاكه الله إن الله يباك شيء انتفعت ذاك أنفعنا كما كمان وإن أعطيت من فيه طويل باع تو إن كما أنباك علم هو ينزو بأنباك علم باك سامو كاي وقري وقال الناس إنك قد علمت متعنا تشاكاي وانا أكو علمي وانا يكرت كا سامو وانا يأتي أسا يسامو ما شاء الله الله واش علمي تو فلا تأمن سؤال الله عنه كك أمن شي هكذا كك شي هكذا to kakka ce a to ni ka manta da cewa za a tambaye ka in mutane suna cewa wani ya ilimi ya hardace masha Allah ya yi hadisi ya yi wani ne to ka hukula ka yi kaffa kaffa kakka san kakka mance da tambayar Allah fala ta aman su'ala Allah kakka mance da tambayar Allah bi tawbihin hada tawbih alimta ba kai alimi ba fa hal amilta kai aiki kai aiki dan ai ilimin ba ai ba ilimin zalla ba aiki ake so dan me fa'il ilimin eh da wanda bai da wanda ke da ilimi bai aiki ai kuma ma mai kuma wanda bai da ilimi kuma wanda bai da bai da ilimi ba mu kara baiti da saboda ba ta ciki farasul ilmi taqwallahi haqqan dan asalin ilimi ko tushen ilimi ko kan ilimin shine tsoron Allah shine kawai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al-ilmu khashya imam ahmad yace ilimi tsoron Allah wai ka har da ce ka sani kai waye baka tsoron Allah kai jahili ne kai jahili ne bai ma amfani komi al-ilmu khashya ilimi tsoron Allah ne farasul ilmi taqwallahi ilimi tsoron Allah ne haqqan da gaske walaysa bi an yuqala ba wai dan a ce kai ne jagora ko kai ne wane ne ba ba shi ne amfani idan mutum shi kiyaye wannan ya san asalin tsoron Allah shi ne ake so in gane ko? to Allah sun tala samu dace ba da ba a ce wai ra'asta ka zama ra'is ba ra'is ka zama babba kai ne gaba a ba dan wannan bane ba da a ce an baka masallaci ko an a wannan bai cikin guri bal ma wanda ya ilimi shi tawazu shige dan ilimi eh tawbi khada dan ilimi tawazu ne in mutum ilimi ba girman kai mun gane ko إيه العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي ما سيكي ما نتوى العلم ثلاثة أشبار من دخل في الش... في الأول تكبر من دخل في الثاني تواضع ومن دخل في الثالث أيقن بجهله إلمي كما داني أكون دون دي داني نهركو داني نهركونا تو جرمان كذاش ها ناسني منسني سيتوتك باكي أما راشي داني نبيو سي داني تواضع سي غانو سي دان رجي in shiga na ukun sai tabbatar shi jahili ne san koyi haka ilimi shi an gane a wasu san sai karamin ilimi kokumi mai kokumi a ɗa mai kanan kai ba ka har na ban sawan da wani sai sani ba ƙarya ci babu kala babu to karamin ilimi kenan amma da ilimi sai ɗan rage in ya ƙara ilimi sai ya tawadu'i sai ga malamai sun yi kuwa ƙasƙantar da ke ta inna tawadu'a min khisalil muttaqi وبه التقي إلى المعاني يرتقي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيئا لك يا